أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka bayan haka yan uwa na mata masu albarka da muka da wannan masallaci na Usman bin Affan ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da haduwa a safiyar yau alhamis sha ɗaya ga watan Ramadan hijirar Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda shi ne ne da ashirin da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya cikin wannan majalisi da ake gudanarwa a wannan wata mai albarka jiya idan ba a manta ba mun kwana kan aya ta 21 a cikin wannan sura mai albarka suratu yusuf alayhi salam yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta 22 malama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa a cikin wannan sura mai albarka walamma ana wasu آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين Allah madaukakin sarki yana ci gaba ne da ba mu labarin abin da ya shafi rayuwa da ƙasar annabi Yusuf alaihi salam an ɗauko turyan-turyan tun daga kuruciyar shi har zuwa abin da ‘yan uwansa suka aikata mishi har zuwa kawo shi da aka yi garin Masar aka siyar da shi a nan a matsayin bawa har zuwa dace daga mamkatar da kyautayi da Allah maɗaukakin sarki ya samun ubangida wanda yake mutumin kirki kuma wanda ya rike shi a matsayi na musamman ya ɗauke shi ya kai shi gidan shi ya yi wa iyalin shi wasiki da siwa su kula da shi kulawa ta musamman lallai wannan yana ganin za a samu alkhairi a tare da shi kai ta iya yiwuwa ma su rike shi a matsayin ɗan to kudin nan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labarin yaya rayuwar tashi ta kasance a wannan gida kuma a wannan gari na Misra kuma a wannan matsayi da yake a kai Allah madaukakin sarki ya ce walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma lokacin da ya kai wani manzali sai Allah madaukakin sarki ya ce muka bashi ko muka aiko mushi hukunci da kuma ilimi ibn kathir rahmatullahi alaihi yace istakmala aqluhu wa tamma khalquhu lokacin da hankalinsa ya cika a matsayinsa na dan adam ma'ana ya kai a ce lallai wanda yake wannan shekarun hankali ya gama mishi jiki ya kai wani bigiri da ake ganin da ƙarfi da fahimta ta rayuwa gwargwadon hali ya kai wannan bigirin shine sai ta ce walamma balagha yusuf muntaha shiddatihi wa quwwatihi wa shababihi wa tamana khalquhu wa aqluhu lokacin da annabi yusuf alaihissalam ya riski muntaha shiddatihi wata makura ta ƙarfi da ɗan adam zai iya mallaka a daidai wannan lokacin ma'ana shekaru na samartaka da mutum zai kai peak zai kai ƙurewa na iya ƙarfin da zai iya mallaka daga nan kuma sai a taho komawa baya ake kamar yadda madaukakin sarki dama ya halicci ɗan adam a haka allah ya halicci ɗan adam daga rauni sannan kuma bayan raunin sai a yi ƙarfi sannan bayan ƙarfin kuma sai a dawo a kuma rauni ma'ana a hankali a hankali abin da yaro kankani zai taso a kan shi na rauni yau da gobe yau da gobe tun ana yin shi ana yin shi har sai kai matakin da shi ma zai yi wa kansa ba ya taimaka wa wani to da zarar ya kai wannan kuma ya ɗauki wani lokaci to kuma sai a dawo a hankali hankali ana komawa baya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana haka a cikin aya a cikin suratul rum to lokacin da ya kai wannan makura muntaha shiddatihi wa quwwatihi shababihi lokacin samartaka ta kai kuma yana kan ganiyar wannan ƙarfi wa kamala khalquhu wa aqluhu nan hankalinsa sannan da halittarsa cika da za a ganshi a matsayin namiji cikakke a tsaye ko duk ya kai wannan lokacin ma'ana ya kai shekaru na balaga kuma ya kai shekaru na kintsuwa da dan adam yake tattara tunaninsa da hankalinsa a daidai wannan sai ya zama ahali ne na aiko masa sako na Allah madaukakin sarki ya kai manzalin da yanzu yana fahimtar rayuwa yana inda aka sa gaba kuma yana da ƙarfin da zai yi jurar abubuwa da dama sai ya zamto daidai lokacin da shi lokacin da ya dace Allah maɗaukakin sarki da ya aiko masa da nauyi na annabta shi ya sarki atai na hukman wa ilma malam ya ce ya'ani annabuwa annabu habaku biha baina ulaika al-aqwa abinda Allah mafi sarki ke nufi da cewa ataina wa hukman da in ba yana nufin annabta Allah mafi sarki ya zaɓe shi a cikin waɗannan al'ummu ya aiko shi a matsayin annabi a daidai wannan lokacin a ataina mun nubuwata wal ilm to malamai suna da tattaunawa akan cewa wani shekaru ne da Nabi Yusuf alaihi salam ya kai Allah mafi sarki ya aiko shi da wannan sako na annabta din da daga bangarorin cikin malamai suka tafi akai malamai sun yi sabani a kai ra'ayi mabambanta wanda suka ce shekara talatin da uku daga ciki kuma jindina wannan magana da abdullahi ibn abbas da mujahid da qatada alwahidi ma ya ce wannan ita ce ma magana mafi rinjaye a cikin maganganun malamai ko kuma da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fa ambata cewa shekaru talatin da uku akwai wanda suka ce a shekara ashirin akwai wanda suka ce talatin akwai wanda suka ce arba'in akwai wanda suka ce ma sha takwas amma dai allazi ya mumuna kuma menene adadin shekarun Allah madaukakin sarki ya zabi wannan daidai lokacin a matsayin lokaci ne da ya dace da aiko sa a matsayin manzo kuma ya aiko sa a matsayin wanda zai isar da sakon Allah madaukakin sarki a matsayin Allah madaukakin sarki zai fara mishi wahayi na shari'a da hukunce-hukunce da Allah ya nufa cewa wannan zai zamantu ya faru a cikin al'umma na hukunci da rayuwa da yadda Allah madaukakin sarki yake so a biyar da su akan fadin ataina mun nubuwa cewa ataina wa hukman wa ilma ai Allah madaukakin sarki yana nufin cewa Allah ya bashi hukunci Allah ya aiko shi da annabta malamai sun kasu kaso biyu akan menene ake nufi da ataina wa hukman wa ilma wasu suka ce an da hukuma huna muradu bihi nubuwa qat'an suna ganin cewa al-hukm Allah yana nufin nubuwa ne kuma wannan shine mazhabin malam da muke tafi a kan littafin sa ibn kathir rahmatullahi alayhi akan wanda ra'ayin imam al-baghawi as-sa'di ibn ashur duk sun tafi akan cewa ataina hukma wa ilma ana nufin annubuwa yayin da wani bangaren kuma wani malami suka ce a al-muradu bil hukm ay al-amal bil ilm abinda ake nufi da hukum shine aiki da wannan ilimin da aka basu ma'ana ba zan nan a bashi ilimin bayan Allah ce ataina wa hukman wa ilma mun azurta shi da aiki da kuma ilimi ma'ana ba ilimin da kawai yake rike da shi a matsayin zallan ilimi ba shi sai suka ce akwai bambanci tsakanin alhakimu da al'alim shi al'alim kawai ya sani amma alhakim ya sani kuma yana aiki da saninsa da haka shi sa Allah madaukakin sarki ya haɗa mishi wannan kira guda biyu wannan sifa ko wannan abu da ya asibiti shi guda biyu domin saƙon ya cika ga ilimin an bar shi kuma an dakatar da shi da yin aiki da wannan ilimin Allah madaukakin sarki ya aiko masa shi sai Allah madaukakin sarki ya bi wannan aya da faɗin sa wa kadhalika najzil muhsinin ai kamar haka ne muke saka wa masu kyautatawa da abin da so kasance sun aikata na kyakkyawan aiki na kyakkyawan kudiri na zabar bin hanyar Allah madaukakin sarki ai wa mithli dhalika aljaza najzi kullu man ahsana amala kamar haka ne muke sakanta wa duk waɗanda suka kasance sun yi kyakkyawan aiki waɗanda suka yi da'a ga Allah madaukakin sarki waɗanda suka tata ayyukansu suka yi abin da kace su yi suka hannu akan abin da kace su bari to waɗannan su ne waɗanda suka kyautata aiki gwargwadon yadda suka kyautata gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki shi ma zai kyautata musu kan kohar da za'ul ihsan illa al ihsan Allah ya ce a subhanallah أن ملوك سكينة شأن القرآن من إمام عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون دون دي أيكة أيوب waɗanda suke sun imani da Allah maɗaukakin sarki daga ɓangaren maza muminai maza ko muminai mata Allah maɗaukakin sarki ya ce zai rayar da su rayuwa mai daɗi kuma zai sakanta musu da abin da ya fi abin da suka aikata kyawu da haka a shi Allah maɗaukakin sarki yana saka wa bayansa waɗanda suke sun yi aiki na ƙwarai kwatankwacin jinsin abin da suka aikata ma'ana sun yi kyau to za su ga mai kyau sun yi abin da yake aka san haka Allah maɗaukakin sarki ganin damarsa ne ya fi musu ganin damarsa ne kuma ya sakanta musu da abin da suka aikata ko jinsin abin da suka aikata shi sallah ce inda dini hasanu fi hadhihi dunya hasana ga waɗanda suka aikata kyakkyawa a wannan rayuwa ta duniya Allah maɗaukakin sarki ya tare da musu da kyakkyawa sannan ya sake cewa inna rahmatullahi qaribun min al-muhsinin sannan idan da Allah madaukakin sarki tana kusa ga waɗanda suke sun kyautata wa Allah madaukakin sarki gurin yin abin da aka yi musu umarni da shi na addini a nan abin da madaukakin sarki wa ka zane ka nazi muhsini kamar haka ne muke sakanta waɗanda suka kyautata muke saka musu malamai sai suka ce kan mai sauraro ya ɗauka cewa yadda Allah madaukakin sarki ya saka wa annabi Yusuf alaihi salam da irin kyautayin da ya yi sai Allah ya aiko shi a matsayin annabi ba wai ana nufin duk wanda ya kyautata shi ma za a yi mishi irin wannan sakamakon bane ba walaysa al-ma'na an yajzi kullu man ahsana aina ma jaza yusuf alayhi salam kada mai tunani yayi tunanin cewa wai ana nufin sak da sak kudi da kwadi irin sakamakon da Allah madaukakin sarki wa annabi yusuf alayhi salam irin sa ne zai yi duk wanda yake ya kyautata walakin yatsihi jaza'al ihsan Allah madaukakin sarki zai saka mishi ne sakanta wato wanda yake ya kyautata fal murad mutlaq al mushabahati fi muqabalati al ihsan bil ihsan min ghayri bas abin da Allah madaukakin sarki yake nufi shine zai saka maka sakantawa a matsayin takin abin da za a yi maka ke amma ba ana nufin kwabo da kwabo abin da aka yi wa annabi Yusuf alaihi salam za a yi maka ba shi yasa aka ce dal mumasalatu min kulli wajhi ba ma ana nufin sun yi shige ta kowane fuska ba ta ɓangaren yanayin da aka mishi a'a sai dai ana nufin za a sakanta maka kai ma da abin da yake ka cancance shi kuma matsayinka ya dace da a baka wannan amma shi a matsayinsa na manzo zaɓaɓɓe daga cikin zaɓaɓɓun Allah maɗaukakin sarki to matsayin abin da za Allah maɗaukakin sarki zai sakanta mishi da shi na musamman ne fannin uwa to ghairu muktasabatin bi ittifaqil ulama ita annabta ba wai ai kokari yake aikata wani abu ko wata nagarta ko wani kyakkyawan hali ne zai kai mutum ya kai matsayin nubuwa ya kai matsayin a ce manzo wani yawan ibadarka wani yawan sadakarka wani ambatan Allah ko yawan biyayya ka iyaye ba wannan ne zai sa ka samu annabta ba annabta Allah madaukakin sarki yana zaɓa ne daga cikin bayansa wanda ya ga dama ya aza shi a gurbin annabta don haka kan ka ɗauka don an ce wa kadhalika nadzil muhsinin kamar haka ne ke sakanta wa waɗanda suka aikata aiki na ƙwarai ka ɗauka ana nufin atai na hukumin wa ilma ita ma za ka samu sai dai amma da kuke sarki zai ba ku rabo na alkhairi gwargwadon abin da ka aikata kuma gwargwadon abin da ya gida mana azurta ka da shi cikin rahamarsa sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون Allah madaukakin sarki ya shiga cikin yi mana bayani akan musiba mafi girma da ta saba annabi Yusuf alaihi salam a zaman da ya gabata mun ji abin da ya same shi na abin da yan uwan shi suka yi mishi sa shi a rijiya da a matsayin girman wannan abu to amma subhanallah kamar yadda yake yadda Allah madaukakin sarki ya sunnanta rayuwarsa don mutum da Allah yake nufin sa da wani al'amari na musamman to zai dinka jarraba shi mataki mataki za a yi maka jarraba wadda a lokacin za ka ji ta yi maka nauyi amma in aka yi gaba aka wani abu sai ka ji bara ta fi bana dama dama mataki mataki abin yake biwa dan adam kuma daman su annabawa Allah madaukakin sarki yana jarabta su ne biyu hayyi abu saboda ya shirya su ya saba musu da wata tarbiyya da gogewa ta musamman na ɗaukar gwagwarmayar ta shi yasa duk wanda ka ga madaukakin sarki yana jarabtarsa da abubuwa tun daga ƙananan shekaru la'alla Allah yuridu bihi shay'an ta ga yi wanda mafarkin sarki yana nufin wani al'amari ne da shi sai kaga tun yana matakin ƙananan shekaru yana ta faɗawa jarabawoyi na musamman abubuwa manya-manya sai kaga kafin lokacin da zai kai wani bigire ya riga da ya samu goyi wadda watakila tsare kun sa irin wannan lokacin ba su samu saboda shi Allah madaukakin sarki ya riga da ya shiryar da shi kuma ya gogar da shi akan tahammul juriya ya riga da ya saba abinda zai daga wa mutane hankali shi sai ka bai dame shi ba saboda ya riga da ya wuce gurin sakamakon abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta mishi na jarabawa a rayuwa da haka wannan musiba Allah madaukakin sarki ne ya jarabci annabi Yusuf alaihi salam da ita wa rawadathu allati huwa fi baitiha sai ta nemi shi ta yi kai kawo a gare shi wace ce ita allati huwa fi baitiha wadda yake zaune a gidanta ma'ana uwar ɗakinsa kenan an nafsihi game da kansa Allah madaukakin sarki ya yi amfani da alfazu waɗanda suke alfazu kinaya ma'ana ba a fito da abubuwa ruwan an kwaza su an ce ga abin da ake nufi ba sai dai an yi amfani da kalmomin da duk hankali idan ya ce ya san me Allah madaukakin sarki yake nufi ya san me ake yin ishara zuwa gare shi wanda wannan zai amma tarbiyya ta musamman gurin in da mutum yake ganin zai isar da sako na gaskiya ko zai wayar da kai akan abubuwa makamanta haka akwai bukatar ya amfani da lafuzza waɗanda suke cikin mutuntawa da ishara a wai kai ta ki ta furta kalmomi kai tsaye a bayyanan so ba tare da lalura ba yin magana ki kafa hujja ki ce wai ai addini kike koyarwa ana amfani da lafuzza na mutunci da shalla ko cikin saki a nan gurin gain da ya ce wara wa dat kullati wa fi baitiha an nafsi sai ta yi ta kai kawo ta neme shi ita wa wadda yake a gidanta game da kanta take neman shi a nan kuma rawadatu a filin da yake da asalin rada ya rudu ai ta haɓa wuta mutum ya kai ya kawo ya kai ya kawo ai talabatu mutalabatan ba da mutalaba ta neme shi nema bayan nema ana ba wannan bane karo na farko ba wannan bane karo na farko domin murawada yana nufin mutum ne ta kai kawo akan wani al'amari da yake so ya samu ki je ki dawo ki canja salo yau ki bi nan gobe ki bi can yau ki nemi annabi da ki nemi wani ya sa miki baki kina ta kai kawo kin yunkurin ki samu wannan abin shi ne murawada shi sa na mutum sai ki ji malamai suka ce ya nuna karar cewa ba wannan bane ba karo na farko da wannan baiwar Allah ta yi yunkurin annabi Yusuf alaihi salam ya aikata wannan al'amari da ita sai dai ne ta iya yiwuwa gaba in haka bata fito ta mai kuru ba wataƙila wasu alamu take nuna mishi ko a magance ko a wani tasarrufat da za ta yi ma'ana wani motsi da kai ko da za ta iya yi da jikinta ko a kallo ko a kaza ta yi ta yi ta yi ta yi ta dai abin ya ci jira bai nuna ma ya gane da take ba to sai ta ga yau dai bari fito a mutum sak ko da ake cewa a musabarin fito da al'amari na a fili da ka sai zamanto wannan shi ne kamar uslubin da yake na ƙarshe amma gabanin haka wani ya gabace shi kamar yadda na cewa malamai sun ce wannan shi ne mafhumin rawa ta kullati wa fi baitiha ai wada'at imra'atun azizi yusuf ita wannan matar uban gidan nasa sai ta kirawo shi allati huwa muqimun fi baitiha wanda yake zaune a gidanta wa tahta tadbiriha kuma da kashin kulawarta take ba shi abinci take ba shi abin sha take zamantowa kamar ɗani a gurinta bisa wasicin da mai gidan ya yi tun da ya kawo shi na akirimi matsuwa ki kyautata rubansa ki kyautata mazauninsa da an ila nafsiha ta kira shi zuwa ga ganta wa talabat minhu an yuwaqi'aha ta neme shi akan cewa ya kusance ta ibnu kathir rahmatullahi alayhi yace wa zalika annaha ahabbatu hubban shadid abin da ya bayi zuwa ga wannan shine cewa ita ta kaunace shi ta so shi so mai tsanani li jamalihi wa husnihi wa bahaihi saboda irin kyawun da Allah madaukakin sarki ya mishi da kasancewar Allah ya sa mishi wani irin farjini ya sa mishi wani irin yanayi na daukar hankali fa hamdaha zalika ala an tajammalat lahu shikenan yau da gobe tana jin soyayyar shi a tare da ita wannan sai ya bayu zuwa ga cewa yau ta kudiri a zuciyarta bari ta yi ado ta yi kwalliya ta yi kokarin ta ribato shi zuwa ga garinta bayan Allah madaukakin sarki ya gaya mana gun har abin da ya faru to ya ta gudanar da shi wa ghallaqatil abwa sai ya zamanto ta kukkulle kofofi wa ghallaqati Allah madaukakin sarki yayi amfani da fi'il wanda yake nuna an yi abun ba ɗaya ba ba biyu ba sai malamai suka ce wa ghallaqati al-abwa kulle kofofin nan ko dai yana nufin kofofin takaitattu ne amma sai aka kulle su da yawa wataƙila yanzu muna so mu rufe kofar masallacin nan za mu iya janyo ta mu sa mu kulli mu sa sakata mu kawo kafin mu saka ya zama tumi mun rufe shi mataki mataki ko kuma a'a kofofin gidan ne da yawa da haka diski da ta bi su ta rurrufe ko ina da ko ina saboda zamanto tana ganin cewa ta tsira ta yi abin da wani ba zai riske su ba lokacin da suke aikatawa shi ma kuma ba zai yi kokarin gudu cikin sauki ba saboda ta rufe wannan kofofi na cikin gida yadda riskar su zai yi wahala wa qalat haytala sai ta ce mishi haytalaka na shirya maka na kintsa maka na tanada maka ta ka kusanto kusa da ni ka zo gare ni malamai suka ce halumma laka aqbil ilayya wa adim wa taqarrab wa ta'al matso kusa da ni wannan duk lafza ne da suke nuna kana kira mutum zuwa gare ka kira kuma wanda yake kunshe da ba wai kira gama gari ba kira wanda yake a ƙarƙashin sa akwai wani abu irin kiran nan da ake cewa in ka ji kira akwai samu to irin kiran da ta yi mishi kenan na cewa akwai abin da take nufi a wannan ai aka bil ilayya kusanto gare ni ka tun kawo ni wannan lafazi na hayi talaka yana da sigogi kusan guda hudu da malamai na kira'at suke karanta shi kamar yadda muka ji yadda malama ta karanta mana muna karantawa da riwayar hasku da haka a haita daga akwai waɗanda suke karanta ta a haka wanda su ne jumhur ko galibin makawaita ko makaranta na alkur'ani yayin da akwai da suke karanta shi da hita daga hita daga wanda suka karanta wannan lafazi akan wannan wasali akwai nafi akwai abu ja'far akwai ibn amir fi riwayatin an zakwan suke karanta shi da hita لك ابن كثير المكي شكمنا فأنت تلا هيت لك يعني عندهما أقول رواية ولا تكي لك هشام ابن عامر ابن عمار ابن عامر والتي كانت تلا هيت لك ده همزة ده هكذا هيت لك دهيت لك دهيت لك دهيت لك ولم تنقل أبوك الفرق دوك سنة نبين كزو كقسنتو كمسو قسنتو yayin da hitulaka ita ce wanda ma'anarta bisa kamar yadda malamai suka bayyana tana nufin ta hayyatulaka na shirya maka wani abu na musamman da haka ka zo gare da haka abin da take nufi a nan gurin malamai suka ce ta shirya mishi a tsari ko a zubi ne ne da take ganin za ta ja hankalin shi kamar yadda kuma ba ta bar shirin kadai a zahiri ba sai da ta yi amfani da lafazi wurin kiransa ma'ana ta yi mai lafazi na ƙwaƙwau na cewa ka zo ga abin da na shirya ba annabi yusuf alaihi salam ya tashi sai ya ba ta amsa da cewa qala ma hada allah innahu rabbi ahsana maswaya abu na farko da ya fara fitawa shine ma'ada allah ina neman tsarin allah kamar yanzu abu ya faru da kai mummunan abu ka ce a'udhu billahi ina neman tsarin Allah maɗaukakin sarki malamai suka ce a'udhu billahi ma'azan ai ina neman tsarin Allah maɗaukakin sarki matukan neman tsari shine takdirin wajen a'udhu billahi ma'azan ina neman tsarin Allah maɗaukakin sarki matukar neman tsari ma'ana abu na farko da ya fara yi kenan shine jingin balansa ga Allah maɗaukakin sarki neman tsarin Allah maɗaukakin sarki akan abin da aka tunkaro shi shi قال يوسف لامرأة العزيز حين دعته إلى نفسها أعتصم بالله من فعل الفاحشة إذا ني من سأل ألا مدوككين سكي أكن أيكة ونم الفاحشة التي تدعينني إليها وندكتي كرا لا إزوى بنيتا إنه ربي أحسن مثواي أكم فنن شوى إنه ربي للن شي أبنجينا أحسن مثواي ya kyautata rayuwata ya kyautata zamana ya alkinta rayuwata bayan na shiga cikin halin gadari halin tunanin cewa ba ko na kai ko ba na kai malamai suna da maganganu guda biyu akan fassarar wane ne innahu dinnan da annabi yusuf alaihi salam yake nufi innahu shi ciwa wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa innahu rabbi cewa ai yana magana ne akan ubangidansa ma'ana gidanta kenan domin sun kasance suna itlaqin ar-rabbu a matsayin ubangida da haka da yace innahu rabbi ai shi mijinki din nan me gidan nan naki ahsana maswaya ya kyautata rukuna ya dauke ni a matsayin da bai mun mu'amala irin ta bani bai mun mu'amala ta cewa an siyo ni bane ba a matsayin makaskanci in zo in yi wahala in yi hidima in yi rayuwa ta kaskanci ya kyautata zamana ya rike ni ya min gata ya ba da makwanci ya ba da abinci ya ba da abin sha ya min kaza ya min kaza ya min kaza innahu rabbi ahsana maswaya duk da wannan ne kuma sai zo in ci amana shi akan ki a matsayin ki na iyalansa sa'ilin da kuma waɗanda suka tafi akan wannan magana su ne da dama daga cikin malaman tafsiri sun fi tafiya akan inna rabbi ahsana maswan yana magana ne akan ubangidansa yayin da wasu kuma suka ce a'a innahu ad-damiri yaudu ila aqrab al-madhkur damirin innahu yana kuma ne zuwa ga wanda aka kira wanda ya kusa a cikin magana ya ce ma'adallahi ina neman tsarin Allah innahu rabbi lallai shi ubangiji na haka shi yana nufin cewa kiran Allah madaukakin sarki da ya amsa sai ya zama tuke nan yana nufin Allah madaukakin sarki shine wanda ya tsiratar da ni daga duk wannan kulla kulla da yan uwana suka yi da yunkurin halakarwa da suka yi ya katanta wani ya kawo ni nan wurin inda nake rayuwa cikin data kuma abin da zan yi shine in ketare iyakarsa ma'ana duk gantar da Allah maɗaukakin sarki ya mun na kaza da kaza da kaza da kaza sai ya zama tona suna iri da iyaka to wannan ita kuma tsuraru daga cikin malamai tasiri ma'ana wancan bangaren sun fi tafiya a kan inna murabbi a kan cewa mai gidanta amma duka guda biyu ma ka dauka za mu ga ikhtilafi ta nau'in na ikhtilafi ta nau'in ma'ana ba saban su ne wanda yake rushe ma'anar juna ba ko ne in ka dauke shi za ka ga إن تفسر شيء أكبر للي ما دنا النبي يوسف عليه السلام أكبر من يعتك إنه ربي للي شيء بنجدانا معنا بقى سوى زمن فوق بجلو أكان هدمر دو بنجدان سيمسا إنه ربي للي ألا مدعو كتن سلكي معنا بقى سوى زمن دوم يكافر شيء ونعمة ألا يمسا إلا يا ما يجراجع يا سيرة الدشي يا كي أي شيء أم تدشي أبن تغيبار يشي نساب أوا إياه كوكي ألا أقول كنتسا da kuga duka malamin guda biyu wasu zamanto masu cin karo da juna ba sai ya ce innahu rabbi ahsana maslai innahu la yuflihu adh-dhalimun lalle waɗanda suke sun kasance suna zalunci to Allah madaukakin sarki baya yadar da su azzalimai ba sa samun nisa ba sa samun rabauta duk abin da suka sa a gaba ko da sun ga cewa sun samu nasara a zahiri to ba nasara ba ce ba hakikatan saboda dama can Allah madaukakin sarki bai rubuta wa waɗanda suke azzalumai da cewa su samu nasara akan abin da suke aikatawa na zalunci ba sawa'un wannan nau'i na zalunci wanda suka yi mawa kansu ne wurin cutar da kansu akan ƙetare iyakokin Allah madaukakin sarki ko kuma zalunci ne waɗanda suka yi mawa waɗanda suka amince musu a cikin bayan Allah ‘yan uwansu musulmai waɗanda suna tare da su suna da haƙƙi na su kiyaye albabin wasu sai suka zalunce su duk wannan nau'i na zalunci yana gadar da rashin dace da rashin rabauta a cikin rayuwa malamai suka ce annabi yusuf alaihi salam a cikin wannan amsa da ya ba ma wannan mata za mu lura cewa ya allala amsar samana ya mata wasu tura abubuwa guda abu na farko shine faɗinsa ma'adallahi innahu rabbi ya bata dalili wanda yake duk mai hankali ya kamata ya zamanto yana dawo da shi kan tsinki lokacin da ya ji zuciya shi ta ɗan samu shi na cewa ya faɗa wani abu na ba daidai ba ko kuma ake ƙoƙarin a rinjaye shi akan sabawa Allah ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki ko dai mun koma kamar maganar da muka yi jiya akan mahaifinsa lokacin da suka koma suka je suka gaya mishi jiya ne ko darasin wajen da ya gabata da suke gaya mashi cewa ga abin da ya faru sai ce wallahu musta'an ala ma tasifun shi ma yanzu nan gurin da aka tanka mishi da abin da ya fara cewa ma'azallahi shi kowane yanayi mumini ya shiga me ya kamata ya fara kira Allah madaukakin sarki shi ne zai taimake ka ya kare ka ya datar da kai kuma ya kubutar da kai kuma ya aza ka akan turba wanda take take mai kullewa ta haka da ya ce ma'azallahi innahu rabbi an fa kaifa aqumu sayyidi yaya sun in cutar da ubangida na wanda ya rike ni ina neman tsarin Allah madaukakin sarki akan wannan ko kuma yaya zan in kafirci wani wanda Allah madaukakin sarki yawan ina neman tsarin Allah akan kafirci wani musu da aka hujja ta farko kenan da ya fara hujja ta biyu shine ahsana maswaya ya kyautata zamana da rayuwata da kai komuna duka Allah madaukakin sarki ya kyautata shi ko kuma idan akan maganar da suke ganin uban gidan ne uban gidana ya gatanta ni ya mutunta ni to kaifa uqabilu ihsana bil ihsan ya zan yi amun kyautayi ni kuma in sakanta da abin da yake sunan shi muzantawa bayan ni dan yi min alkhairi ba tare da wani gumi na ko wata wahalata sai zama to ya kara gaya maka wata hujjar da a hankalce ya kamata al'izina da ita duk wanda aka mai alkhairi to kokari yake yi ya kwatanta abin da aka yi mishi na alkhairi duk da kika waye gari kika ji an miki alkhairi an kyautata miki kina kokarin ki muzanta ko ki ci amana ko ki ji kodar ba ki ji a zuciyar ki da cewa dan kin yi ba daidai ba a wanda yake alkhairi to lallai a cikin zuciyar ki akwai ciwo daidaitaccen hankali ya tafi akan cewa duk sun da aka yi maka alkhairi kai kokarin ka kamanta alkhairi nan idan ma baka kai ga rama shi wannan shine abin da yake na tunanin daidai abu na uku innahu la yuflihu zalim cewa duk wanda yake yana aikata zalunci to ba zai samu dace ba ba zai samu rahota ba ba zai samu nasara wannan ya isa ya zaburar da mutum ya dace shi cikin hayyacinsa a rayuwa da duk abin da zai aikata ne yi kokarin ya zama to wannan abu ya kasa shi akan bigire na daidai na rashin keta iyakoki da haƙoƙi na Allah ɗaukakin sarki da kuma da ‘yan uwansa ba. amma duk ran da aka waye gari kana ganin kai ka tace haƙƙin wani ki guzuri haƙƙin abokiyar zaman ki ki ci mutuncin ta ki wa ƴaƴanka zaban ƙasa ki yi kaza duk kina ganin wannan ba komai bane ba to lallai kin raba hanya da samun nasara ta rayuwa wannan ta'alili da annabi yusuf alaihi salam ne imam razi haka ya jero shi a cikin tafsirin sai yake cewa waɗannan su ne matakai da annabi Yusuf ya dora amsarsa kai ga su ita tun kalmomi ne amma waɗanda suke kunshe da fadin ma'ana da dubi na cewa duk wanda ya wannan maganar ya san me yake yi kuma Allah madaukakin sarki ya sanya tunaninsa a wani mataki na koli na kallon gabas da yawan kudu da arewa duk sanda wani abu ya tunkaro shi sannan kuma a cikin ba da wannan ansa za mu ga Allah madaukakin sarki ya yi mishi dace da cewa amsar ta tafi akan wani salo wanda yake mai matuƙar kyawu saboda abu na farko shi ne al'inkiya da amurila sakankan cewa akan lamarin allah maɗaukakin sarki da kuma bin umarnin allah wa taklifi ya a hamar ashiya da kasarci in amihi wa alfafi fi haƙiƙa wanda yana cikin mafi abin da allah maɗaukakin sarki zai yi wa bawa ni'ima da shi ya kuma dakatar da shi ya tunda samun shi da shi akan harkarsa haƙƙinsa ma'ana duk sanda wani abu ya dinka maka ka koma ga Allah ka sakankance a kan hukuncen hukuncen Allah to wannan yana daga cikin gata da ɗan adam zai samu a kan wannan abubuwa na rayuwa ko cikin limomi da Allah maɗaukakin sarki zai mishi ya ce fa qawluhu ma'ada Allah isharatun ila anna haqqullahi yamdaru an hadha al-amr haƙƙin Allah maɗaukakin sarki akan faɗin ma'ada Allah yana nuna cewa haƙƙin Allah maɗaukakin sarki ya isa ya hana ka ka aikata mummunan aiki wa aidan hukukul khalqi wajibatur ri'aya sannan kuma haƙƙin bari haƙƙin halittun Allah maɗaukakin sarki wasu ababe ne da su da ya kamata in fassare ne da su mu ɗauke su ba a batun komai ba lallai muna buƙatar mu kula da su kai kulawan ma ta wajibi فلما كان هذا الرجل قد أنعم في حقي يقبح مقابلة إنعامه وإحسانه بالإسلام lokacin da ya zamanto wannan mutum ubangidansa kenan ya kyautata masa ya yi masa abin da ya dace sai ya zamanto annabi yusuf ya sa wannan a tunaninsa da cewa zai hana shi ya zamanto ya sakanta mishi da mummuna wa aiwa saunin nafsi an darar ribajo kamar yadda a cikin wannan za mu fahimci mutum ya yi kokarin ya kare kansa daga abin da zai cutar da shi wajibi ba wai zaɓi ba ne a hankalci a ƙidanci ka kare kanka akan abin da zai cutar da kai shi sa Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kawunan ku ku dauki kanku da kanku ku jefa ni zuwa ga halaka ya fahimci zalunci halaka ne shi sa ya kokarin ya ba wa kansa kariya akan wannan zalunci yace wa hadhihi lazzat lazzatul qaliyatun yasma'uha khizu fi dunya wannan jin daɗi da morewa da ake kiran shi zuwa gare shi wani jin daɗi ne ko morewa wanda yake da kaitacce amma kuma mai zai biyu baya khizyun fi duniya zai ka haifar da mutum wulakanta da hasara a rayuwar duniya wa azabun shadidun fil akhirah sannan kuma zai haifar masa da azaba mai radadi ranar gobe kiyama wal ladzatul qalilatu idza lazima adarun shadidun fal aql yaqtadi tarkuha wa ihtirasu anha yace idan ya zama jin daɗi kalilan kuma sannan abin da zai biyo baya sakamakon wannan takaitaccen jin daɗin cutarwa ce cutarwa ce mai yawa kuma to daidaitaccen hankali ya kamata a ce ya bar wannan takaitaccen jin daɗi domin ya tabbatar wa da kansa jin daɗi mai dorewa shi kenan bai kamata mutum mai hankali ya yi dinga ɗaukar abin da yake mai gajeren zango yana sarayar da shi akan abu yana sarayar da abin da yake mai dogon zango akan mai gajeren zango ba har kullum da haƙuri da juriya da kawaici da sanya abubuwa a gudun da suka kamata shi ne abin da zai zama duwa mutum jagora kuma amala alƙur'ani da suna manzan da sallallahu alaihi wasallam sanya addini ya zama to shine a gaba to shine zai sa mutum ya dinga auna abubuwan da suke kaiwa da kawowa a cikin rayuwarsa ya gani idan na yi haƙuri akan kaza Allah ya tanada mun abu mai yawa da gurin shi abin da yake gurin Allah yana da yawa ma inda kun yafadu ma inda Allah ba sai ka ji ta haƙura da wannan ɗan kaɗan ɗin tana kwaɗayin abin da yake mai yawa Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Kuma a nan akwai wata magana da Dr. Mustapha Al'adawi ya yi a cikin tafsirin sa da take ita ma a bar lura ce da cewa idan muka lura za mu ga ba wai kawai laifin ko annabi Yusuf alaihi salam ya ki amsa wannan magana ya kamata a ce an lura da wasu abubuwa muhimmai guda biyu a cikin wannan kin amsawa ne abubuwan da suka hane shi shi amal mani wal awwal alladhi bi sababihi yahdhur zina fa huwa nahnu Allah tabaraka wa ta'ala an wa shaddan nar Allah madaukakin sarki ya yi hani zuwa ga aikata wannan laifi na zina hani wanda yake mai tsananin gaske hani wanda yake mai ma'ana an kausa salaba sai aikata shi an tarar da jama'a abokansa laifi ko zunubi mai girman gaske yace wa amal mani wa tsani abu na biyu kuma shine fa huwa haqqus sauti shine haƙƙin shi wannan mutum kenan ana ƙara tabbatar da mutum cewa duk abin da zai yi ya kiyaye haƙƙin Allah madaukakin sarki kuma ya kiyaye haƙƙin halittu musamman waɗanda yake yana cuɗanye da su yana da wata mu'amala mai kyawu da su ibn taymiya rahmatullahi alaihi yayi magana dubuwa a nan wurin amma ba mahajjan da zamu kadan kan tsawaita da yawa amma yayi magana mai matukar kyawu da ban kai a cikin littafinsa majmu'ul fatawa inda yake fara karrara wannan abubuwan guda biyu da yake nuna cewa Yusuf alaihi salam ya ba wa al'umma wani namuzaj ma'ana wani kyakkyawan abin kwaikwayo kyakkyawan misali a daidai wannan gaba ya kiyaye haƙƙin Allah madaukakin sarki duk da yake cewa mutum zai iya ƙetare iyakokin Allah madaukakin sarki kuma ya dawo ya nemi gafarar Allah madaukakin sarki Allah ya gafarta mishi amma ta yiwuwa wani lokaci mutum ko da wannan ya buɗe ka to kada ka tsaya a kansa kadai ka kiyaye kuma hakkin waɗanda suke suna da haƙƙi a kanka domin Allah zai iya yiwuwa ya bi maka amma su idan ba su ya bi maka ba to kana da cikin tsaka mai wuya Allah ba da sarki ya kiyaye shi na malam
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين Allah madaukakin sarki yake ci gaba da ba mu labarin abin da ya wakana bayan ta kira shi ta bijirin shi da bukatarta kuma ta ɗauki mataki da take ganin za ta ba su tsaro a matsayin yanayin da suke ciki halin da suke ciki ya za ta yi ta ba da wata kariya wani security na abubuwa guda biyu abu na farko shine gujewarsa da akan aikata wannan abun abu na biyu kuma shine wani ya riske su idan suna aikata wannan abu duk wannan ya riga ya samu ma'ana ta samar da yanayi amintacce da dukkanin abin da zai faru zai iya faruwa sannan madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wala qad hammat bihi wa hamma biha haƙiƙa ta kwaɗaitu da shi ko ta rano shi ko ta himmatu da ta ƙulla alaƙar da ta ka iya wanzuwa tsakanin namiji da mace da shi kamar yadda wa hamma biha shi ma ya yi niyyar haka ya yi niyyar ya karkata zuwa gare ta sakamakon wannan abun da take ta bijiran mashi da shi a daidai wannan lokacin irin niyya wadda take ko giftawa da take zamantowa tana giftawa mutum a cikin wannan gabar malamai suna da maganganu masu tsayi a kanta kuma yana daga cikin haƙƙi na wannan aya lallai ya zamanto an taɓo waɗannan maganganu saboda ma'anar ta fita mutum ya fahimci menene Allah madaukakin sarki yake nufi da wala qad hammat bihi wa hamma biha cewa ita ta kwaɗaitu zuwa gare ta shi shi kuma ya yi niyyar ya karkata zuwa a gare shi ibnu taymiyyah rahmatullahi alaihi yake cewa falhammu ismu jinsin tahtahu naw'an yace idan ake magana akan alhammu mutum ya yunkura zai aikata wani abu ya yi niyya ya nufaci aikata wani abu ko iri biyu ne kamar yadda al-imam ahmad ya faɗa haka yace alhammu hammani in an ce alhammu to nau'i biyu ne hammu khataratin wa hammu isra'il hammu khataratin ma'ana khatira abinda zai iya zuwa ya gifta wa mutum a tunaninsa a zuciyarsa ya ji kamar in yi kaza ko ya kwadaitu da ya aikata kaza amma kuma bai aikata ba hammu isra'in kuma shine na biyu shine mutum ya kwadaitu kar kuma ya togace kwadaituwar ya yi yunkura zuwa ga aikata wannan abu sai zaman to abin kamar da mataki na farko ne da mataki na biyu mataki na farko shine tunanin ya faɗo wa mutum a cikin rai zuciyar ta gifta da wannan abu abu na biyu kuma kuma mataki na biyu shine hammu isra mutum bayan abin ya gifta mishi sai ba wa abin gurin zama a cikin zuciyarsa ya ji cewa ma watakila har a zaki bari in yunkura zuwa ga aikata wannan abu sai ya yi maganar hujja da cewa sabata fi sahihi hadisi ya inganta a cikin as-sahih ma na sahih bukhari daga manzon sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa annal abda idha hamma bi sayyi'atin lam tuktab alayhi cewa idan bawa ya yi nufaci aikata sa'o wani laifi kuma bai aikata wannan to lam tuktaba alayhi bai aikata wannan laifin ba to ba za a rubuta mishi wannan nufi da yayi ba wannan himmatuwa ko wannan kudiri ko wannan kittawa da ko in aikata kaza ne amma ba aikata ba to ba za a rubuta mishi laifin wannan abu wa idza taraka halillahi kutibat lahu hasana idan kuma kawai ya aikata ya iya bar aikata wannan abun ne haka nan to ba za a rubuta mai komai amma in ya zama to ya ki aikata wannan abun saboda ganin girman Allah saboda tunawa da hukuncin Allah saboda tsoron azabar Allah madaukakin sarki da kwaɗaituwa akan rahamarsa ko za a rubuta masa lada akan tunkuɗe wannan mummunan nufi da ya zuci wa ina minaha kutiba lahu sayyi'atan wahida idan kuma ya aikata wannan laifin to za a rubuta masa laifi guda ɗaya ma'ana laifin wannan abun kaɗai da ya aikata wannan hadisi ingantacce ne kamar yadda malam ya faɗa wa in ta haka halin ghairi an ya ruka halin dali na dukkan da kwasa sai malam ya ci gaba da cewa idan ya barta ba tare da yana jin cewa a cikin zuciyarsa sana bari bane saboda Allah ta iya yiwuwa ga watakila har ya yunkura zai yi wannan abun sai hanyoyi duk suka rufe riskar wannan abun sai ya gagara dama sai ta huce sai ya bari bai aikata sai ce dan dukkan da ku hasana to ba za a rubuta mashi da dama domin ba dan Allah ya bari wancan bai bari dan Allah shi wani aiki na kai amma wannan da watakila dole ce ko rashin samun dama ko kuma haka nan dai kawai ya ga bai ga dama bai yin su to ba za a rubuta mashi lada akan wannan ba wala tuktaba alaihi sayyi'a kamar yadda tun da bai yi ba Allah madaukakin sarki ba ya zalunta bayansa ba za a rubuta mishi laifi a matsayin kawai idan ya yi niyyar zai aikata wa Yusuf alaihi salatu wassalam hamma hamman tarqahu lillah annabi Yusuf alaihi salam wani abu ya gifta masa a cikin zuciyarsa sannan kuma sai ya bar wannan abin ya tunkuɗe shi saboda neman yardar Allah madaukakin sarki ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء الإخلاص ya ce saboda haka ne Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da shi daga aikata mummuna da albasha saboda ya tsantsanta niyyarsa ga Allah abin da ya sa ya bar al'amarin ya bari ne saboda Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya tunda ya bari saboda shi sai Allah ya taimake shi akan ya kubutar da wannan al'amari a gare shi وذلك إنما يكون إذا قام المقتضى للذنب وهو الهم وعارضه الإخلاص الموجب للانصراف الانصراف القلب عن الذنب لله wanda yawan kamar yana karin bayani na cewa in dai ka bari saboda Allah to Allah madaukakin sarki zai taimake ka ya baka ƙwarin gwiwa da karfin hannun tukuri aikata wannan al'amari fa Yusuf alaihi salam lam yaskur minhu illa hasanatu misabu alaiha yace idan dai har haka ne bisa hujjar wannan hadisi to annabi Yusuf alaihi salam bai yi wani aiki ba face aikin da yake na ƙwarai da za a sakanta mishi saboda al'amari mummuna ya gifta a zuciya shi ya kuma tunkuɗe wannan al'amari da kyakkyawa da jin tsoron Allah kuma ya aikatawa saboda Allah da haka ashe aiki na ƙwarai yayi wa qala ta'ala innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun sai malam ya ce wa amma ma yunqal abinda ake ba da labari ake nakaltowa da cewa min annahu halla sarawilahu wa jalasa majlisa rajulin min al-mar'a wa annahu ra'a surata yaquba 'addan 'ala yadihi وأمثال ذلك فكل مما لم يخبر يخبر يخبر به الله ورسوله ابن تيمية رحمة الله عليه يتشي أبن دعتي بعد الأبارين أشكي لتتبين تفسيري وأن ذاك غني أنا تشوافي أيام ما يقرأ أي هر ما يقضي كاينسا أي أيام زونا دقيقة إذن زمن دنمت زيكي أسكان مجي ai sai ma ya ta surar mahaifinsa ma'ana mahaifinsa ya bayyana a gare sa abban alayyaki yana cinje da ɗan yatsansa da ma wani abu da yake duk makamancin haka ne ce fa kullu min ma lam yuzhi Allahu bihi wa la rasul ibnu taymiyyah rahimahullah ya ce wannan duk yana cikin abin da Allah madaukakin sarki da manzonsa ba su ba da labari ba ولم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبا على الأنبياء وقلعا فيه yace wannan ba da wani wuri aka samo shi ba ba da wani wuri aka ɗauko waɗannan labarai ba sai daga wurin yahudawa waɗanda suke suna cikin mafiya mutane da suka yi wa annabawan allah ƙarya da ƙage da yin maganganu waɗanda yake sunansu ka taɓa mutuncin mutum ka ci mutuncin mutum to yahudawa sun fi kowa yin wannan abu wa kullu man naqalahu min al-muslimin fa anhum naqalahu duk wani wanda yake ganin ya samu wannan labaran waɗannan isra'iliya waɗannan shace waɗannan ciya ga abin da ya faru ai yayi kaza ai yayi kaza yace to daga wurin su ya samu shi amma dai babu aya da ta nuna haka kuma babu hadisi da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam لم يكن من ذلك أحد عن نبينا صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا جوان يسامو ولا تقول من زمن صلى الله عليه وسلم قولي لي بحرف الدين وانا مغنى ابن تيمية رحمة الله عليه يا إيتا أشكال التابع الفتاوى الكبرى مجلد النبي الشاكلة لإبن يسمت البيان abin da yasa na karanto mana wannan magana don mu samu sura kamar yadda na faɗa tun farko kissar annabi yusuf alaihi salam tana daga cikin kissoshi da suke shan kire da labaran kage da shaci faɗi mai ta cewa ai sai a kai kaza sai ake kaza musamman saboda tasirin irin fina-finan da ake yi na tarihi wanda ake kokarin a haƙaito menene ya faru ba ina magana akan hukuncin su halal ko haram ba sai ina magana akan irin kissoshin da ake bayyanawa a cikin waɗannan fina-finai sukan zauna a kwakwalwar duk wanda ya gani kuma galibin su ba su inganta to shi sana ta mana maganar malam da yayi akan cewa duk wani abu wanda yake sabanin wannan da ya zuwa alƙur'ani ko abin da ya tabbata ingantacce suna da mutum bai ma kamata yanke shi ba domin daga wurin yahuda aka ɗauko su kuma wanda yake sun fi kowa yi wa annabawa ƙarya a cikin halittun allah baki ɗaya al'allama a shauƙin bi rahmatullahi alaihi a cikin littafin allahu bayan ya ba da amsoshi guda biyu masu kyawu akan wani kada hammat bihi wa hammabiya ya ce fal jawabu min wajhaini ya ba da amsa akan hakan ta fiskoki guda biyu amma zan kama da fiska ta farko saboda ita ce ta fitowa kuma za ta wadata yace al-awwal anna al-murad bihi yusuf biha khatim qalbi yusarfu anhu wasi' at-taqwa yace abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da hamman yusuf wa hamma biha ai shine irin khatira ma'ana abin da zai iya faɗo mutum a rai hakan nan kwatsam ba tare da ya shirya mishi sarrafa wa anhu wasi' at-taqwa amma kuma ya kori wannan abin tsananin tsoron Allah madaukakin sarki da yake da shi sai tukune wa mushi wannan tunanin a cikin zuciyar shi wa qala ba'dhum wasan su suka ce huwa al-mayn at-tabi'i wa ash-shahwat al-ghaliziyyah al-mazmumah bit-taqwa abinda Allah madaukakin sarki yake nufi wasu suka ce ai wa hamma biha ai ana nufin irin sha'awa ta dan adamtaka da mutum zai iya ci amma kuma da ya ji ta tsoron Allah maɗaukakin sarki sai zanto ya shiga tsakanin shi da wannan biye wannan sha'awa ta san zuciya da ta ka iya zo wa ɗan adam domin inna nafsa la amara bisu zuciya sau tari ta kan kwaɗaitar wa mutum abin da yake mummuna wanda yake mai tsoron Allah to shine zai samu iyaka ko ya samu katanga da abin da yake wannan zuciya ta iya kawo shi ya ce wa haza la masu da tafi in dai wanda ne to ai babu sako a cikin shi domin abu ne wanda kai ba ka da iko da zuciyarka a kan shi ya faɗo ne ba ga takan ba kai da tsoron tsammani ba mene ne lafin ka shine ka biye shi don ka biyan shi to ka taimaka wani abu amma ka tunkuɗe shi ma ka yaki ce shi ai lada ma za ka samu domin ka yi ƙoƙarin ka yi mujahadatun nafs yace li annahu amrun jibiliyyun la yata'allaqu bihi at-taklif domin wannan abu ne da aka ɗabi'antar da ɗan adam a kansa wanda ba ba shi da wani zaɓi a kai shi yasa ba a ɗora hukunce hukunce ko nauye nauye a kan shi game da haka yace wa misalu haza mailu sa'imi bi tabihi ila al-ma'i al-barid yace kamar kwatankwacin yadda mai azumi yakan ji yayi sha'awar ya sha ruwan sanyi yana cikin azumi yanzu yadda ake azumin nan da ranar nan kin fita kin je kin sha wahala kin dawo kina shiga gida in kika bude fridge kika an ga ruwa mai sanyi sai ki zuce ki ta dan raya ne kamar dauka ne dan sha amma me zai hana ki tsoron Allah yanda baki iya hana zuciya ki ji wannan ruwan ya burge ki ba kamar haka ne mutum idan ya ga abin da yake sha'awa ba zai iya hana zuciyar ta ga wannan abin ya burge ta ba amma kuma tsoron Allah shi ne zai tokare shi akan ya ba wannan burgewa dama da ta mishi tasiri yace wa qad qala sallallahu alaihi wasallam ومن عمل سيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة لأنه ترك ما تميل إليه نفسه بالطبع خوفا من الله وامتثالا لأمره ما لم يجب تكي مغانا شدة مغانا بتكي فتن وشمتا ابن تيمية رحمة الله عليه da haka a bisa wannan magana ta waɗannan malamai guda biyu da kuma maganganu da dama daga cikin malaman tafsiri za mu fahimci ne abin da Allah madaukakin sarki yake nufi da wahamma biya malamai sun yi bayanai masu tsawo ibn jarir tabari ya yi bayani sosai a cikin tafsirinsa a kan muhammad ya saboda wanda yake da karancin fahimta ko kuma wanda yake a zuciyar shi akwai ciwo ko wanda yake so a wanda yake so ya bata wa wasu tunani ko ya gurbata musu to zai iya amfani da wannan lafazin gurin sa mutum abin da zai iya kawo mishi shakka ابن جرير الطبري يكي جوا رحمة الله عليه يكي ومعنى الهم بالشيء في كلام العرب حديث المرء نفسه بمواقعته ما لم يواقعه abin da ake nufi da alhamu a yaren larabci a tattaunawa ta larabawa shine mutum ya yi tunanin wani abu a cikin zuciyarsa amma kuma bai fada wa aikata wannan abu ba sai yake so ya bambance mana ne bambancin hammu na matar imratul aziz uwar dajin annabi yusuf da kuma hammu na annabi yusuf يجي أما هم المرأة بيوسف المذكور في قوله تعالى ولقد همت به فمنه والله أعلم حديثها نفسها إتنادى هم شيني حديثها نفسها زنجن تقدري أجل زوجيتها نبن دتي بمواقعته لها ورغبتها في ذلك وطلبها ذلك منه نين da ta ji ta faɗaitu cewa wannan abu gifta ya faru a tsakanin da ita da shi da kuma tsananin kwaɗayin da take da shi a kan wajen da ma neman da kai na ta samu wannan biyan bukata ta ta wa bazli ha nafsu halabu da yadda ta sakankance ta ba da sadaukarwa daga karan kanta a kan ta ga wannan manufa ta ta ta tabbata wa sa'i ha fi dalika da kai kawanta gurin kokarin da tabbatar da wannan fi dalika bi muhawalati jazbihi ilaiha wa mudaradatiha lahu kai tuqi'ahu fi fahisha ina ta dinga kai kawo da yadda ta samar da wani yanayi da take ganin duk zai amsa wannan bukata wannan shine hammun na da wala qad hammat bi yace amma hammun yusuf biya shi kuma hammun yusuf gare ta fa zahir wallahu a'lam ke zahiri Allah madaukakin sarki shine mafi sani annahu hadithun nafsi alladhi haddathathu bihi nafsu shine zance na zuci wanda ran mutum taka iya tattauna mishi wannan a cikin zuciya ولكنه ترك العمل به خوفا من الله وابتغاء وجهه سبحانه sai dai ya bar haka saboda tsoron Allah madaukakin sarki da kuma neman yardar Allah madaukakin sarki wa min al-ma'lum anna ash-shakhs idha hamma bis-sayyi'ati wa lam ya'malha wa tarakaha min ajli dhalika fa innahu yusab wa 'ala dhalika tuqtal lahu hasan yace yana cikin abin da aka riga da aka sani cewa idan mutum ya nufaci aikata mummunan aiki sai ya iya aikata ya bar aikatawa saboda neman yardar Allah saboda tsoron Allah saboda kiyaye dokokin Allah da za a rubuta mishi lada a kan haka sai ya sake kawo irin dai wancan hadisin da Ibn Taymiyyah da Al-Allama Shafi'i suka fahimci shi sai ya kara mana wani hadisi na cewa wannan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin waɗannan mutane guda uku wanda suka tafi suna cikin dokar daji suka shiga wani kogo sai Allah ya nufa wani marmarar dutse ta faɗo ta rufe su a cikin kogon wani sai kowanne ya suka taru ku menene mafita a kan wannan sai suka yi shawara sai wani a cikin sai ce kowa a cikin ya koma gefe ya yi addu'a ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya yi tawassuli da wani aiki na ƙwarai wanda ya yi wanda yake ganin Allah maɗaukakin sarki zai karɓi wannan addu'a tasa da wannan aiki mu gani menene abin da Allah zai yi to na ƙarshe a cikinsu shine wanda ya yi addu'a da cewa ya Allah kai ka san cewa ina da wata ‘yar bakwana wadda nake tana cikin mafiya soyuwar mutane a gare ni kuma na neme ta a kan ta sakar min da kanta amma ta yi har sai da bukata ta kawo ta gare ni na cewa tana neman wani abu na kuɗi da ta zo ni kuma na je na neman wannan kuɗi na kawo mata da sharaɗin cewa za ta sallama min kanta ya ce har sai da na ba ta wannan kuɗi abin da zai auku yana gab da aukuwa sai ta tunatar da ni kai ce ka ji tsoron Allah kada ka zane zobe da gurinsa ba tare da haƙƙi ma'ana ta tunatar da shi cewa ba yi da haƙƙin ya aikata wannan abu da tun da ba aure ke tsakaninsu ya ce ya Allah in ka san na bar wannan abun ne saboda kai Allah ka mana mafita a kan wannan yanayi sallah maɗaukakin sarki ya kawo musu mafita aka kawo musu da wannan dutse suka fito daga wannan kuma to mana ya kawo mana wannan dalili akan cewa shi mutum idan ya yi abu mara kyawu ya gifta mishi kai ga ma shi wannan ai ya yunkura yana ga to amma sai ga shi ya kiyaye tana tsoron Allah madaukakin sarki da kiyaye dokokin Allah sai ya bar wannan abu ba ma samun lada ba bal ma wannan abu ya zama dun cikin ayyuka na alkhairi da yake lissafin su yana da wasu da su addu'a kuma Allah madaukakin sarki na amsa mishi yace to in dai har haka ne al'amar to me yasa za a tuhumi annabi Yusuf alaihi salam a kan abin da yake hadithu nafsin ne kuma wannan abin yana faɗuwa kuma ya ture wannan wannan ita ce magana da ibn jarir tabari rahmatullahi alaihi ne akan wannan magana imam al-baghawi shi ma yayi magana mai muhimmanci kuma shi ma irin dai wannan bigiran da waɗannan bayan Allah yake cewa alhammu hammani nufi a nan gurin ko yunkuri ga aikata wannan abu abubuwa ne guda biyu ce hammun sabitin muhammun alimi tabbataccen yunkuri da kuma yunkuri wanda yake kawai na giftawa daga cikin zuciya tabbataccen yunkuri ya ce wa huwa idza kana ma lahu azmun wa aqlun wa ridha idan ya zama to akwai himmatuwa akwai karfan niyya sannan akwai kuduri akwai yunkuri akwai kuma yadda a cikin zuciya ba wani tsoro ba targama da wannan abin sai ce to irin wannan shine hannun da imaratul aziz ta kuma wal abdu makhuzun bihi bawa za a kama shi da laifin aikata wannan din idan har ya aikata amma hammun adamun ya ce wa huwa al-khatarat wa hadithun nas shine khatira da take iya faɗo mutum abin da bai zato bai tsammani ba da zuciyar shi zata hasaso mishi gudan hasko mishi min ghairi ikhtiyari ba tare da zabin sa ba wala azmin ba tare da wani yunkuri ba sai ce mislu hammi yusuf shine dai irin hammin annabi yusuf wal abdu ghayru ma'khuzun bihi ma lam yatakallam aw ya'mal bawa ba za a kama shi da laifin wannan ba matuƙar bai furta ba kuma bai aikata ba da haka za ku na ɗauki dogon bayani kuma saboda maganar tamu ta zama to mai tushe don mu ji ilimin da malamai suka yi warwara akan al'amarin kar ki zo kina karantawa a cikin alƙur'ani ko ki karanta takaitacciyar tarjama ke ɗauka cewa wai annabi yusuf ya yi yunƙurin aikata wannan abin ne a zahiri a hadisu nafsin ne da zai iya faɗowa mutum kuma ya tunkuɗe shi da tsoron Allah ko wannan ma abin yabo ne a wurin mutum idan ya yi shi kuma abin samun lada ne a wurin Allah maɗaukakin sarki. Masu rikodin suna ta ɗaga min hannu, shi mu daniyar ciki awa ɗaya dole za mu tsaya a nan. Sai Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai kuma ya kai mu zuwa gobe juma'a ko sai ranar asabar insha Allah ta'ala sai mu dura daga inda muka tsaya abinda na faɗa na daidai Allah maɗaukakin sarki ya samu tarayya da ni da kowa ki a cikin lada. ya ba mu ikon aiki da shi wanda kuma na yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah maɗaukakin sarki ya yafe mu ya kuma nusar da mu wannan kuskure wa gawa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa